أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ كراتمنا ألفية بن مالك muna cikin babul fa'il ko baiti na karke ne ma rage mana ko to mun sani idan muka sami fa'il to idan ka ce daraba Uthmanul walad a ka'ida daraba wannan fi'il madin ko to kai tsaye Uthman sai zama ne fa'ilun marhum bi dhamma zahira ko walad sai zama ne maf'ul bihi mansub bil fatha haka yake ka'ida ko to a sannan kun gani lafzan fa'ili shike martaba ta biyu wajen mene wajen martaba maf'ul bihi shike martaba tana ta uku idan mai yi tibari da fa'id da fi'ilin ko adillah to haka yake a ka'ida wa ba da filin fa'ilun daga fili sai fa'ili saboda haka shi fa'ili shine mai martaba na biyu a gaban fili filinsa mafi'ul biyu kuma shi ke da martaba tana ta uku domin kan zo ne a gaban fa'ilinsa to idan har aka sami fa'ili ko kuma wajen audu zamir al'aslu fi audu zamir huwa رجوعه إلى إلى اسم قبله هكذا نقول رتبة ومنه ولفظا أصلي شيني لميل يكون زوغا ila ma kablahu ila simin kablahu yanzu idan ka ce kaga nan daraba Uthman wale da ko da zaka share da zaka zo da lamiri ya zanto asali shine daraba Uthman waladahu to asali shine lamirin hu ya uda ila man ila Uthman kun ga lafzan wa rutubatan to an samu a cikin larabci audu damir ila ma ba'dahu lafzan la rutubatan misali ibn malik na cewa wa sha'anahu khafa rabbahu umar wa shadhanahu zana nawruhu shajar in ka ce khafa rabbahu umaru khafa rabbahu umaru ma muqifu rabb huna fil jumla maf'ul bihi muqaddam haka ne ko wannan kuma shine fa'il mu'akhar to asali ba shine an yaudu dhamir ila ma ila ma qablahu ba lafzan wa rutbatan to zai iya yiwa a sami lamiri ya koma zuwa ga abin da ke gaban shi la ma qablahu kun gani shine kaman mene kaman nan tunda nan lamir maf'ulun bihim maf'ulun bihim shine rabbuko khafa rabbahu umar to anan muna anan rabbahu maf'ulun bihinka yana manne da mene lamiri ko shi lamirin nan ba zai kuma fi'ili bane qablahu a zai kuma zuwa ne ne zuwa umar to asali lamiri ya koma baya ko to a wannan irin qadiyar da aka gabatar da maf'ulun bihi alhanin yana hada da lamirin da yake koma zuwa ga zuwa ga fa'il to an samu larabawa idan an gabatar da maf'ul bihi yana kushe da lamirin da ke kuma fa'il sai zama lamirin ya koma zuwa ga fa'ilin da ke gaban su ne ba bayan sa ba to an samu haka a cikin larabci shine mene shine wa sha'anahu khafa rabbahu umar mun bincin nan ko ai asali ya koma baya ne ko to amma yanzu kuma gashi an samu ya koma gaba saboda wannan ƙadiyar inda aka samu fa'ul bihi ne an gabatar da shi alhanin shi yana kunshe da lamirin ke koma mutada ai fa'il to ga fa'ili can gaba yanzu da fa'ilin zai koma ma ba zai koma ma fa'ul bihi ba ba zai koma ma fi'ili a bansa ba wa shadda nahwu zana nauruhu ash-shajar hakanan kuma idan aka sami a jimlar zana nauruhu shajarata shajara ina fa'ilmu nauru ko? asali lamirin ya amanna shi a jikin mafi'ulu bihi ya koma mawani ne fa'ilinsa a sai ga lamirin an zuri shi yana manna a jikin mini fa'ili maimakon ya udu ila ma qablahu a sai lamirin kuma ya koma zuwa ga mafi'ulu bihi gaban sa to wannan shaz ne me yasa shuru ya zama shuru abin da yasa zama shaz shine saboda lamirin ya koma zuwa ga sunan da yake ba rutuba ya koma sunan da yake gabansa wajen daraja kun gane ko lafzan la rutubatan asali maf'ul bihi ya kamata ya zo ne maf'ul bihi ya kamata ya zo da da lamiri sai koma mafa'ili a nan sai aka gabatar da fa'ili wannan shine asali to sai gashi lamiri yana kuma zuwa ga mafuli bi dake gaba to wannan shaf ne a cikin larabci wannan shine karken fa'ili sai kuma na'ibul fa'il in aka ce na'ibul fa'il suna ne wanda yake mayan mafa'ili bayan an share shi kamar idan ka ce akala زيد الطعام زيد فاعل كو الطعام مفعول به غشي تو mun ka lura da kyau za a iya share fa'ili ko a ce mene a ce za a iya canja mu fi'ilin siga nan akala ne akala ya ci to za a iya canja mu siga akala akala sai a canja siga sai a ce mene ukila an cinye nan akala ya cinye nan ukila an cinye to shi fa'ilin mu automatically sai a share shi sai a dauko mu fu'ul bihi at'am sai a zo da shi ya zauna a makofin mene fa'il to in an share fa'ili aka kama fuli biyu zana maka hukuncin raf'a da fa'ili ke da shi sai a ba mu fuli bihi tun da an dauko shi an kawo shi gurin fa'ili to wannan filin da aka canja mai siga okila aka bambanci farkonsa aka kasaranci harafi na tsakiya ana ce mishi mabniyun lil majhul ko kuma limalam yusamma fa'iluhu limalam yusamma fa'iluhu ko mabniyun lil ma'lum lima lam yusamma fa'iluhu ko kuma mabniyun lilmini lilmaf'ul kamar haka ya halasta to wannan maf'ul bihin ana ibul fa'il din mu gashi wannan maf'ul bihi ne asalin ko yanzu an share fa'ili sai aka dauko shi aka ije shi a mukafin maf'ul bihi a gurin fa'ili aka ba shi rafa'a to shi yanzu shine ake ce mishi na'ibul fa'il na'ibul fa'il substitute of dua gashi mun banci wannan ko madalla shi ne za mu ga hukuncin shi yanzu to ibn malik cewa yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kani la khairu na'ili yanubu maf'ulun bihi maf'ul bihi kan maye ma yakan maye an fa'ili maimakon fa'ili yanzu idan kace saraka waladun hakibatan yanzu da ya zamu mai da ya zamu mai da jumla in zamu kawo mu sha da fa'ili sai mu ce mene surikatil haqibatu surikatil surikatil haqibatu mun bance nan ko to kaga al ta zama ne yanzu naibul fa'il to shine malaki cewa yanubu maf'ulun bihi maf'ul bihi kan maye an fa'ilin a gurin fa'ili fi malahu ga fi'ilin da yake ga abin da ke nasa ne kanina khairu na'il asalin shi shine nala zaidun khaira na'il gane nala zaidun khaira na'il to da aka share zaidun sai aka ce mene a gaba nila khairu na'il kenan jama'a bito ko to idan muka ce kamar yadda muka ga wannan akala ya za mu yi da shi majuhuli za mu zammanci farko ko ay fa'ul kalima sai mutu dhamma wannan kuma ainul kalima sai mutu kasara ko a wani irin fili fili thulathi misali akhadha zamu yi shi mujhuliya zami madalla sai mu dhammanci farko harfi na biyu mu shi kasara ukhidhal mata'u kamar haka to shine ibnu malik yake son ya nuna maka ga inda zaka gidanci fili ma'lumi ya zama majhuli fa awwalul fi'l atmuman wal muttasil bil akhir iksir fi mudiyyin kawsil fa awwalul fi'li fadmuman to takadirin bacci shine fadmuman awwal fili harafin farko na fili kan shi dhamma in kana son kamar da fili mabufu majhuli to kamar harafin shi na farko dhamma fa'ul kalma kenan waksir kai kasara ga wani al-muttasil bil akhiri harafin da yake kusa da karke sai ka mishi kasra ainihin kalma kenan na tsakiya jalasa sai mu ce mene qara'a sai mu ce mene zahaba sabata waqara wukira kamar haka ko adalla waj'alhu min mudari'in munfatiha kayantahi al-maf'u ma qulu fihi yuntaha ai wannan fili madi ne ko muka ga majhulin sa to idan mudari ne fa misali yaqta'u yaqta'u kaga yaqo ya dumu mata fata ko harafi daya biyu na uku ta'un mun mushi menene fata ko madalla to yanzu muna son mai da shi wannan mafu ya zama majhuli abinda za mu yi yawon ɗin mutum mata don ma yu yuko harafin kusa da karki sai mushi mene kasra yuko te'u yuko te'u kan misali akharaja ya khuruju sai mu ce mene yukhriju yadhhabu yudhhabu ya'kulu yu'kal afwan abin nan yukutu ko hmm to yukutu zamu ci to bari mi bari mi jamil jiddan saboda ai in ka ce yukutu a kata a yukutu ruba'i ne wannan ruba'i ne mazid ko eh sulasi ne mazid jamil jiddan to sai mu ce yadhhabu yudhhabu yantahi yuntaha yamshi yumsha yaqra'u yuqra'u yadribu yudrabu tunda mudari ne ko shine ibnu malik yace mana waj'alhu min mudari'in munfatihan waj'alhu can baya ce iksir bil akhiri fi mudiyin kausila ba wal muttasil bil akhiri iksir ko to waje alhu shi wannan wanda yake harafin da yake kusa da harafin karki waje alhu ka sanya shi min mudari'in waje alhu ka sanya shi mun fatihan ya zama mina da fataha min mudari'in amma da ka fili mudari'i kenan idan misali fili mudari'i ne idan fili mudari'i ne to harafin kusa da karke almuttasil bil akhiri shi sai ka mishi mene sai ka mishi fataha idan mudari ne amma zai zaka mishi menene kasra ukila ukila amma ya akulu sai ka ce mene yu kalu yu kalu mun fahimci wannan ko Allah ya samu dace واجعله من مضارع منفتحا كي ينتهي المعقول فيه ينتهى واجعله كسن يشي من مضارع منفتحا يزمي من فتح من مضارع daga fili mudari ka yantahi kamar misalin yantahi almaqulu wanda sai a ce shi yuntaha ne kaga yuntaha da yantahi ne ko to za a gina shi majhuli sai ai mayawun din dhamma yu ha'un da ke kusa da karke sa mata mene fatha sai a ce yuntaha wasani yaltali talmutawa kal awwal ij'alhu bila munaza'a to filin da yake da ta'un din ta'un ta mutawa'a guduba taqatta'a qata'atul habla fataqatta'a ta'un waccan nan ta'un din idan ka ce qata'atul taqatta'atul habla fataqatta'a na kokarin tsinka mene igiya fataqatta'a sai tsinke wai yayin da aiki pressure naka nauyinka ko nauyinka wajen kokarin tsinkawa kaja kaja kaja shikenan sai igiyar sai maka biyayya ko sai tsinke fataqatta'a to wannan tawon din ita ce ake ce mata talmutawa'a to wannan takatta ta katta'a kana son ka mai shi majhuli abinda za ka yi shine takattu haka tawun ɗinka daya biyu uku ko za ka yi mishi za ka yi tawun ɗin mene za ka mishi zama ko to na farko shi ma sai ka mishi zama nan sai ka ce mene tukuddi a afuwan afuwan afuwan afuwan harafi na biyu za ka sa mishi zama kun gane a filin da yake zo da tawun ta mutawa'a ka sama harafi na biyu mene don mako to na farkon shi ma haka sai ka sami shi don nan ka yi itiba'i ka biyar da shi ta katta'a tukutti'a ta kassara tukussira ta darraba ta durriba ta rafa'a ta rufi'a shi ne ke cewa wasaniyar ta talmutawa'a wasaniya harafi na biyu a tali wanda yake bin talmutawa'a me ke bin talmutawa'a nan kafin ko to shine harafi na biyu wanda ke bin talmutawa'a daga talmutawa'a sai shi kal awwali ij'alhu kal awwali wannan yanzu idan ka ce takatta'a zaka mai shi majhuli ta wanda sai ka mishi mene sai ka mai dhamma ko to harafi na biyu shi ma ij'alhu kal awwali kamai da shi kafin din nan kamai da ita kaman harafin farko wajen mene wajen dhamma ne sai ka ce tuqti'a tuqti'a taqatta'a tuqti'a takassara tukussira mun bincin nan ko wannan da mun yi shi a cikin lamiyatu lamiyatul afal وثالث الذي بحمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي to wanda ya zo kuma da hamzatu wasu fa misali in qata'a in qata'a ba ga hamzatu wasu ba to shi kuma abinda za ka yi shine hamzatu wasu za ka yi mata zamma un harafi na uku sai ka yi mai zama un ku tawon ninka mai za ka mata sai ka yi mata kasara un kudi'a un kudi'a in kasara un kusira in doraba un duriba in fataha un fitiha kamar haka e ustuhliya ustuhliya a afwan ustuhilla istahla ustuhliya shine ce wa thalithan ladhi bi hamzal wasli kaga na ukun da yazo da hamza wasli na yake menene uku anan kafin daya biyu uku kafin ko to shine wasali wasalisa allazi bi hamzul wasli harafi na ukun da farkon sa aka sami harafi harafi na ukun fi'ilin da farkon sa aka sami hamzatu waslin ij'alanhu kal awwali to yanzu in ka ta'a baka san yadda zaka yi ba to yanzu hamzatu waslin ka zaka yi mata dhamma to sai ka ce ina harafi na uku daya biyu uku to shi ma kamar yadda aka yi maharafin farko zama shi ma sai ka mishi zama haka wato in ka ta'a in ku ta'a shi kenan ka zo da shiga majihuli ya fita shi ne wa thalisa da zibi hamzul wasuli harafi na ukun da ya zo da hamzatu wasulin ija'alanhu ka sanya shi kan awwali kamar harafin farko bila munaza'a ba tare da jayayya ba kun gani? na? kastuhuliya kamar ustuhuli ustuhuli sai ka ce mene istahala istahala sai ka ce mene ustuhuli kun gani? واكسر أو اشمم فثلاثي أعل عينا وضم جاك باء كبوء فاحتمل to idan aka sami ƙala ƙala wai yanzu ƙala shi ne za mu da shi majihuli yanzu to abinda za a yi shi ne yanzu kai mukafin daga kasara to yanzu ƙi ai kaga alif ko me zai munasaba da ita ya'un ko shikenan sai ka ce ƙila to in ka ce ƙila kana da fuskoki uku to akwai wani ibn akil da na samu shi zan turo insha Allah ta'ala shi kuma kamar inda irin wannan ne shirkin na Sheikh Muhammad Mudi Abdulhamid amma kuma da ƙarin waɗansu diagrams su kuma aka ƙara aka fitar da su zan turo su ta group insha Allah ta'ala wanda yake so sai ya fitar sai ya bayar a fitar mishi da su kawai kaga lafiya ne kaga zai zama 3 4 in 1 kenan to ga matanin ibn aqil ai ga matanin alfiya ga shan ibn aqil ga li'irabi da tahqiqin Sheikh Muhammad Mudil Abdulhamid da kuma diagrams ko to in kace kila kana da fuskoki guda uku akwai ishmami juzu dhammi muqaddamun sai kace quyi quyila quyila kun gani kila sai kace mene kuyila kuila sui'a sui'a ishmam kenan kana kuma da ikhlasu dhammi ikhlasu dhammi sai ka ce mene kula mun yi shi a cikin lamiya ko kula shi ma nau'i ne ne ishmam amma wani ishmam din kira ba ta zo da shi ba wajen malamin luga ne ba shi a cikin kira'a kula ba'a sai ka ce mene bu'a kun gani kala sai ka ce mene kula eh suna wani abin zuba abinci kun gani ko masha Allah shine sai ce waksir kai kasra qi awishmim za ka yi cewa ƙila ikhlasul kasri kenan ikhlasul ikhlasul kasri ka iya cewa ƙila ƙila وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء أغني إنكي كسائي وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء kisa'i kenan na akwai ibn amir ba eh sosai yushimuha rijalun da takmula da la kasriha damman rijalun da takmula shukran mun bance shi ko shine wa in bi shaklin a afwan واكسر او اشمم فثلاثي اعل واكسر كي كسرة اخلاص الكسر كينان كو قيلا او اشمم كو كما كي اشمامي قيلا واكسر فثلاثي كي ما فاو دين فيلي ثلاثي كسرة قيلا غاتي كو شنو اخلاص الكسر وجهن فرقو كينان او اشمم كو كما كي اشمامي غاشي نان نعم شيء ناني وإن أين wa'il ainan wanda harafin ainul kalima din ya zama menene harafin illa ne wata kira za mu gane idan aka sami fili harafin shi na tsakiya harafin illa ne kaman tila ga ainul ga ya'ul nan a tsakiya to kana da fuskoki guda uku na farko ikhlasul kasr shine waksir qila aw ismin sai kuma ishmami kuila ku ku kuila zaka fara zaka zo da harka murakkaba dhamma ita ce a farko sai kuma kasra a gaba kuila kuila guida guida kuina ku kui kuwi kuina haka zaka zo da shi sui'a suyi'at duk yana ta zo da su ya fita wa dhammun wa jaa dhammun sannan an samu dhamma ma ta zo shine ikhlasun mene ikhlasun dhammi ka bu'a kaman filin bu'a ka iya cewa bi'a an siya ikhlasun mene kasr ka iya cewa mene buwi'a buwi'a buwi'a ishmami ko ka iya cewa mene bu'a ikhlasu dhammi fahtumil duka wannan ya iya yiwa a dabbaka a wannan fili din watan fuskokin nan ya ya yiwa dabbaka domin yi darasi na
to
sai ci gaba da cewa kuma e shida a bakwai ma muka yi ai a can babul fa'il akwai baiti da akwai baiti da ko wa in bi shaklin khifa labsun yujtanab وما لباءك يرى لنحو حب وما لفباء لما العين تلي في اختار وانقاد وشبهه ينج وشبه ينجلي وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض ذي إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد to ina ganin zamu tsaya ne in Allah kam sai mu tashi wa in bi shaklin khifa labsun yujtanab wa ma liba kad yura li lahwi hab sai mu kare ke baitin ko zai zama na saura baiti shida kenan a bak daya biyu uku bakwai kenan haka ne to abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah ya mamula da wanda ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne ya ba mu ikon gyarawa shi kenan ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai dauran durra gobe idan Allah ya kai mu ko ci gaba da dauran durra da aqidatu tarabi kasai to assalamu alaikum